بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا tara ga watan sha'aban shekara ta 1444 wanda ya dace da biyu ga watan march wata na uku kenan shekara ta 2023 inshallah anan yau inshallah zamu cika inda muka tsaya wancan sai a darasi na hudu kenan ko wancan satin darasi na uku wannan satin wannan darasi shine darasi na hudu mana ce babu fa'ala min al-lafif al-maqrun wal mafruq wato bayan fa'ala na al-lafif al-maqrun da kuma al-lafif al-mafruq mun san wani irin fili ne ake fili lafif lafif shine wanda ya tara harfan illa biyu cikin sa ga mai harfan sa wanda suke asliya na samu haduwar ne harfan illa cikin fili in dai dan in ba asiya in duk zawaid ne ba kiran sa lafif ba kiran sa lafif ko eh wani kace ihmar kaga ga hamza fa kuma ga kuma hamza can kafin karshe kun ga je ce hada harfa biyu da illa ba kiran sa lafif saboda dai asliya ce ko asiyatan ne ko zaidatan ka zaidatan ne isan gwa kiransa alif ko kasance ɗayan ne asiri gudan kuma zaidi ka gane ko duk dai ba kiransa alif duk su kasance duk asiriya dai kuma inda idan ka ce baba ko ka ce mi wa'a kun gami daidai da mi usulul kalma suke to irin wannan shashi mai lafi to bayan fa'ala na lafif maqrun da kuma lafif mafruq mana ce ilm kisan an fa'ala cewa fa'ala min lafif al maqrun wato na lafif wanda ke al maqrun me lafif maqrun wanda ainihin kalma ɗinsa da lamar kalma nesa harfa ne illa kuma na cika sanda cewa fa'ala na lafif maqrun ya ati mustaqbalu maksuran mustaqbalin sa mudari'in sa kenan ko yana zuwa maksuri na kin da maksuri ai maksuran al'aini kenan zai zo maksuran al'aini nahu kamar ka ce tawa tawa yanzu kun ga ina ainul kalma ce wawu ce lamar kalma ta komi alif ce kun ga ya hada harfa biyu na nami na illa kenan ko kun ga lafif ne mi maqrun tunda ainul kalma salamu kalma sun harfi ne illa yanzu dai ainul kalma ne ita ce mi wawu ga tawa to idan ka zo da mudari'in su zaka wa wannan ainul kalma din kasra sai ka ce mi kenan tawa ya tawi yanzu kun ga wannan wawu ita ce ainul kalma kun kuma yi mata kasra ka ga ga guda kan kan hukuncin da ake magana sannan sawa shi ma dai sai ya ce mi ya suwi washawa shi ma mi ya shuwi to kun ga wannan shine kaida dama tawa tawa kun ga as karshen sa alif ne to a dama na ga muku cewa me cewa ko ga annaqis zaki in kun lura allafif na ga muku sura da surar misal ce da ta annaqis kuma ya hada a wuri guda to kun ga in ka dibi karshen sa yana hukuncin me annaqis to annaqis an faɗi cewa kashi biyu ne manaqis sami ya'iyin komi ko wawiyin kun ga bawo alfiyin to ko nan ma haka shi ma lafif lafif ma sun ce ya'i ne ko ya kasance me wawi ne kun gane ko shi ne yanzu ka ce mi fawa misali ta ce baba kun ga wannan mi alif asinta mi ya wuce don inda zamu ga cewa asinta ya wuce wannan alif ta take shin ke muku magana zamu ina ina mu ina me yayi mudari insa ya tuwi kun ga ta kuma asinta din da wuce da irin da ya da kun ga da za kuma asinta kun ga asinta mi ya wuce irin wannan to idan ka ce qawa da ma asin an ga ba samu alfi babu alfi yadda kun sama naqis alfi haka da ma ba mu alfi ba wanda ke mi alfi dama da dole a sun taksanci wawo ne ko yawo to nan nan da ya ce tsawa sun sami tsawaya ne tsawaya tsawaya samu sun sa shine tsayyan da shi tsayyan kun gami ya kwa masu asin su dama tsayyan asin su tsauyan ne tsauyan tsauyan tun da anil kana dama wawo ce kaga ita dama kalma da yace alif anan kan ga musu ta kuma mi ta kuma asin ta shine yawo to ga kina asin ta dan haka idan kace tsawa asin sa me tsawaya akan mawani fa'ala tun an ga muku lamul kalma fili ne madi fili madi shi ko ai mabni al fatih ma zahira ko muqaddara kun gane ko in ka ga in kaddarta ne ka alif to wannan alif asinta ko wawace ko asinta ne ya wuce kun ga yanzu irin wannan tawa asinsa tawaye ne to wanda sai mi saka qalbi wannan ya wuce ta kowa ne alif me yasa ka mishi ta alif li taharrukiha wa miftaha ma qabla sai zama wata mutaharrika tawaya kun ga maftuha ce mutaharrika ce harka ma wace irin harka alfata kun kuma miftaha ma qabla me ma qablaha anil kalma kenan kun ga fasha ga saboda saboda samu na saboda mujahanasa sami qalbin ta mai shi mai alfin sai dawo mai tawaki da takhfifan kun gane ku saboda a samu takhfifan da ce tawaya to tawaya akhafu ya fi sauki su gaci ne tawaya ka gane ku to shi yasa suke wannan da yasa malai ce wal asl da asli tawaya wa thawaya wa shawaya shine da aslin su baki daya kun gane ku fa qalibat al yaw alifan sai aka mai da ita wannan al yaw dace ta kowanne daga cikin sai aka mai da ita kuma alif me yasa aka mai shi alif لتحركها سو زم وتدي متحركة تكون متحركة شيء دمك دبا يا مفتوحة شيء سنة مفتاح مقالة كوامي سو ده انفتاح مقالة سو فتحتها عند جبان أنت عند كافينتا كون جمي مفتوحي ني نيكي مجالسة فتح ألف يا وبات مجالسة ده ألف شيء سا قبل وأنا يا تكون تكون ألف سو ده ميتي مجالسة ده الفتح kun gane ku to shi shi yasa suka zama mai fawa fawa shawa kun gane ku shi ne shi ko mudawar insu ma ne ce wa yatwi shi ko yatwi aslu wa aslin sa yatwi yatwi shi ne asli don fa'ala yaf'ilu fa'ala yaf'ilu kaga ma tun an ci masa an ci ma aslin sa tawaya ne kun ga fa'ala ya fito to mudawari yatwi yake ba ma ne yaf'ilu ban za ta kuma yaf'al ne shine aka ga mace aslin aslin sa me yaf'ilu ne ka aslin sa me yatwi yake yatwi kun gane ku to shine kun ga fiye ne mudadon da ke ma'atallin bin da yayi kun gane ku to saboda ma can gana hu saboda wannan zan mutaya nauyi ne kan yawo shi sa kaddarta ta da fiqa sai ce ya tuwi kun gane ku to dama idan ka ce ya tuwi ya tuwi ne asin sa waka zalika fi haka nan ya tuwi asin sa mi ya tuwi yake haka nan mi waye shi da shi shi ma san sa mi ya shi kun gane ku waskinatil yawo sai ka wani yawo sukuni link sama khala sai ka santa inda kafinta ka gane ku shine mi kenan wannan wawa ita maksuri da sannan kuma ga wanda ko san ya gabacin ba shami wannan harfa ne illa alif matsayin bi fata biyu ce markabu ne amma da fata biyu suka bada alif yawo kasra biyu ce wawa ita mami don ma biyu ce to nan idan muka diba ga wawa ne wadda taqila ce kuma ga kasra ita ma tana nauyi tana nati nauyi da cewa suka don ma ba amma tana nauyi sannan kuma mai ga yawo ne wadda yawo matsayin bi kasra biyu ce to kun kuma za a samu kuma jiran ta kasra ne ha uku kenan kun gane saboda haka za wannan yawo da sukuni me yasa da masu sukuni link sama kala sai ka santa inda gabanin ta sama kala mi maksuri na kun gane ko sama kala maksuri ne shi sami inda an bata madmuma harka ta ba ta mujahansa da harka ma fa tunda ma qabla maksuri ya tuwi ya tuwi to kun ga sai aka yi aka sukuni aka yi wato sukuni ta link sama kala mun ga shi adin da ka amma sai dalilin da aka da haska sawa kawa jami'in da sa kadda aka yi aka ya sukuni na sukuni da aka yi ba da zahiri ne take sakina amma harka yana muqaddara ne sa kaddata wannan harka to saboda kai ba afirka in gace ya tuwiyu to yana dan da nauyi kwarai da gaske don ma kan ya tana da nauyi shi sa kici ba kaddarta ce wannan shine asbab din kun gane ko inda kamar asin sa a ce wawo ce inda kamar asin ta wawo ce misali idan inda misali idan kace ya tuwi asin sa ya tuwo ne misali ya tuwi u misali sai kace to ayayin kallon wannan wawo ce ta kuma yawo din sama kala amma nin kawai amin da gisa kaddarta wannan aka waya uskuni a kaddarta mata harka kawai saboda mi don mata na weekend wannan shine dalili kun gane ko wace ko suna haske kawo masaru masarin sa ya tiya ala wasu fa'ali wato yana so akan mani fa'ali shike sai ka ce na hukama me bawa madi kenan me mudari ya tuwi masarin su ka shakan mani fa'ali sai ka ce mi dayyan tun ga dayyan ina fa'alan ina anil kalma take ya wata faru ina lamul kalma ya wata to an na ainul kalma sun ta kun gani da wasu ta kuma yau yanka ta kuma yau kuma sun ta ce to wanga da bayani akwai mai faru shi sama da cewa asu inda asli tauyen ne asli kun ga shine kaida ko tauyen kun ga da ma ainul kalma su ta dawo akan surata ta asli tunda ainul kalma mun ka dogo ga tsawa wawu ce ku wawu ce ainul kalma da haka idan muka masarin sai mu ce mi tauyen tauyen kun ga shine aslin masdari tsawa fa'ala sai aka shi kawo shakan manin fa'alin ko za ka wannan bawo fata wa wawo sukuni wannan alif kamar shi ta asinta ya oke ne suka ce mi bawo yen to shine asida ma kun gane ko fa qalibatil wawu ya ita wannan wawu ta tauyin sai aka kalbin ta kamar yadda ita yawo wadda kuma saboda a samu ayi gami cikin wacin yawo ta in tana wadda ta yiwa ayi gami sai ba mu jayan sa ganin su ma sai kalbin da aka mai shi ta mi yawo wadda kuma wadda kuma fil athaniya sai aka gami ta cikin yawo ta bi sai da mi tayyan gane ko da haka wannan wawo ta ɗauyen albin ta ake ta koma yawo da aka mishi ta yawo sai aka samu haɗon mi mutajani sai kun gane ko tun da duyan sun dawo yawo yawo sai aka yi gane ta farko cikin mi ta biyu ta dawo mai ɗauyen kun gane ko to shi ne wasu fa'ali ismin fa'ali ɗinsa ya tiya ala wasu fa'alin ya zo akan mawani fa'ali ismin fa'ali ɗinsa ya zo akan mawani mai fa'il kun gane ko na hukamar mai bawa win bawa win akan mawani fa'il yake ko kama wani fa'in yake na alamun kalma yanzu wannan alif zai dace ta fari ce ta kuma wannan wata sha'anin kalma na alamun kalma ba akwai lamun akwai yawo nan bayan wawo ba akwai ayi yawo ina cike to kun ga shafe ta kun ga tsawon ba kama wani fa'il yake ba kun gane kun amma sun sukan bi ma wani fa'il yake kace tsawin dama filin za ka duka tsawaya tsawaya shine asin na filin sai ce to ka kawo shi kama wani fa'il to za ka yi ma wani gana fa'il fa'ala ba fa'ala bane sai aka wa ziyada mai aka masa ziyada alif tsakanin fa'ul kalma da anil kalma aka wa fa fataha dawo fa ana aka mata kasra dawo fa'il tunan ma yan mu idan muka dauko ba waya sai mu diba ba waya shi ma kawo shi kuma fa'il kun ga zamu mi zamu da fa ina anil kalma take yawo wawu kasra zamu yi mata kun gane ko sai a ce fa wi na lan kalma yawo ce ba wiyun haka bane fa'ilun kunga shi kenan dama alamar kalma da a can can da muka ce tsawa muka ne ta alif an gama da shi a sun ta yawuce da haka nan ga sun fa'il ya wuce za ta dawo sai mu ce tawiyun tawiyun kunga shine mai ismul fa'il kan kunga ta zuwa kan ya zuwa kan wani fa'ilu to wannan shi a sun sa to me ya faru mana yace wal aslan da asin sa tawiyun shine asin sa fa waskinati liyawu sai aka wa wannan ya uskuni wace yawo kenan wannan lamul kalma wadda abayan wawu ga ta nan tawiyun waga ya yun sai aka mata suni kun gane ko sukuni su ga sarfa gaske cewa amma ga nahu kaddarta ta ne ake harka ta rami an kaddar so da fiqal suna ne manqusi ya kun sani manqusi ne sauran shi akwai ya ulazima kun ga kuma tana da nauyi shi sa kaddarta ta kun gane ko shine dawiyun ne asin sa dawiyun kun gane ko sakawa wannan ya sukuni fa sukuni tilla sakawa ya sukuni ya dawo mi ya zai dawo me ya zai dawo dawi dawiyun sikawa ya sukuni tanwini shi fa yana ya aka ce kawai kawai sukuni da tanwini shi sai buka sai ce miki nan tawi nam ehem tawin ai shi tanwini yana na hanyar su kawai shi aka kawai ya uskuni tawiyun ai kun ga zaka ji damar ta ya'u ga damar ya'u dan kuma ga tanwini nan tun ga ci kamar sukuni kawai sukuni kawai zaka mata shi tanwini yana sai ce tawin kaga ya'u nan kaji sai gina ga kuma tanwini ta na yanzu an samu me kenan iltiqa sakine ya usakina shi ko tanwini na wanda madfuz ne kawai shi ma zaka je shi mai nunin nan ta tanwini sakina ce an samu me kenan iltiqa sakine to amin zai sai shafi ni ya ba shafi tanwini sai ya shafi mi yawo me sai ya shafi yawo sau kasran ma qablaha yana nuni akan ta ko me ma qablaha waw kama sura shi tana dalila akan cewa harfin da aka shafi mi yawo ne kun ga tunda akwai abin da ke da kan sai da ya shafi kun gane ko shi ne sai ya ce me kenan assalam sai da ya ce mi tawin shi kenan kun gane ku tawin tawin kun je da ku to yanzu tawin kun ga akwai aliya sakina akwai tanwini an sa tawin sakina to sai ki shafi wannan ya wuce idan ka shafi wannan ya wuce dama tuni malfuz ne kawai nuciyar da suke sai za'ida sakina fi akhir kalma ba ruci take ba to ka shafi yawo mi zai saura da ta'un da alif da bi wawu maksura wawu maksura kawai da kasra na kasra kwara guda qawi akwai wannan tanwini to shi ko tanwini ko ya harfin karshe zai koma mi alamat ana yana da alamomi ko fatatanci ko san kodin matani tun zai koma jinsin harakat harfi na karshe yanzu wace harka ina harfi na karshe ke wawu me ya harkar sa kasra to zai koma kasra sai a samu kasra guda na karshen wawu guda biyu ke kun gane ko akwai ta wawu tukunna ta fa'il kenan bawi suna kwaggata wadda alamar ta tanwini sai da wa me kenan bawin da ya ce ɗawin nema wani suke nan fa'in fa'in aikun san fa'ilun ne ɗawiyun a to an shafi yanzu yau babu da mun kanna kun ga nema wani suke da fa'in kawai kun gane ku shi ne mu ce shi sa mana ce wal aslan na aslinsa ɗawiyun fa uskinat liya sai ka wannan yau sukuni ya dawo ɗawin asalto thumma hudifat sannan aka shafe ta ita mi kenan ita wannan yawo dit liskuni ha wa sukuni tanin ma'ana saboda sukunin ta kuma sukunin tanwinin da ke bayanta ita sakina ce kuma tanwinin wannan nun din malfura wadda kawai lafzan take ita ma sakina ce sai aka shafi wannan yawo saboda al'ummar wanga sakin na biyu din kun gane ku sai da kawai me ba win shikenan shi tanwinin dama nuni ce wadda ba rubuci take ba kawai za a me tana daidai alama alama ta dama in kace dama idan akwai tanwi zaka ga cewa me zamma biyu ce ko kasabi ko mi fata biyu to dama fata ta farko ita haruka ce ta biyu ce alamar tanwini me zai gwada ma zai idan ka ce hula ya mun don ma na karshe kwara biyu to ta farko ba ta nuni ba ce ba alamar ta nuni ba ta farko harka ce wasali ne ta biyu ce a alamar ta nuni me zai gwada ma nan samai alhula ya mu kun ga yanzu akwai gudat kun ga mi shi ne cewa wannan ta biyu da ita ce alamar ta nuni da kwan za ka sa al ba ji ta nuni kun ga ta bace guda ita ce saura kun ga guda ce guda harka ce ma guda ta biyu ita ce ni alamar ta nuni kun gane ku to shi ne mace mana ce wasu maf'uli ismu maf'ul ɗinsa ya ati ala wasu maf'uli shi na zuwa kan mawanin maf'ul nahu kamar ka ce matawiyun matwiyun matwiyun asin sa kama wani maf'ul yake amma yanzu zai ba kama wani maf'ul yake saboda an cance cance ma sun sa kama wani mai maf'ul yake na haka kuma kace matwiyun matwiyun mana ce wal asl an da asi wannan al iwadi shi an damir al mudaf ilay ay asli wa asluhu aslinsa sai ka shafa wannan damir al haw sai aka wa al iwadi sai dama ana wannan kuma kan fa innal jannata hiya al ma'wa me asli fa innal jannata hiya ma'wahu kace matattarsa kenan sai shafa nan damir aka kawo alwadin shine masu da ce wa an damirin qad ana budiyya sun kawo to mai da ita wannan alit iwadi maimakon an damirin daga damir maimakon damir malama adam al asma ay asma al musammayat asma'a sai shafa nan aka kawo wannan tudi akwai shi gane ku to shi ma irin wannan ne wal asli ay wa aslu wa min aslinsa matwuyun matwuyun kama wani me yake maf'ul kun gani ko matwuyun ne ma wani sa maf'ulun yanzu da muka diba maf'ulun mimu sai ya dace ba haka bane ضاوي تشمي مفعول ضاوي تشمي فاعل الكلمة كو إن عن الكلمة وات فرقو كو تبيو تفرقو مفعول wannan ta biyu mita jan wawa din maf'ul ce ko na lamun kalma yau kun ga yanzu asin sakan mani mai maf'ul dake to yanka yadda matuyu mala ce fa qulibatil fa qulibatil wawu thaniya ya an sake qalbin wannan wawa ta biyu da tiddami wace wawa ta biyu kenan ta maf'ul kenan ita ce ta biyu ko ta maf'ul kenan sai ka kalmi ta koma mi ta koma yawo sai dawo me kenan mhm muje yake matwuyun ake ce muku matwuyun kama ni mai maf'ul yanzu kawai ina harfa na asisi bawu da wawu ta farko da kuma yawo cin sune usul amma kun ga da mimun nan ta farko da kuma wawu ta biyu duk zuwa iddi wannan mim ta maf'ul ce ita ma wannan ta mim ta maf'ul ce kuma matwuyin kama wani maf'ul yake to yanka da matwuyin mana ce fa qulibatil waw sake athaniya sake qalbin wannan wawa ta biyu ce wace wawa kenan wadda anil kalma ko ta maf'ul eh ta maf'ul ta farko anil kalma ce ta biyu ta maf'ul to sai aka kalbin wannan wawa ta biyu wace iri kenan ta maf'ul kenan aka kalbin ta ya fa qulibatil waw thaniyatu ya sai aka kalbin wannan wawa ta biyu ta koma ya'u kun gane ko sai dawo ya kenan matu matu ya kuma matuwiyun matuwiyun kun gani ko matuwiyun kun ga tunda wannan wa ta biyu dukkan shi ta yawo ga kuma yawo dukkan kai dukkan cikin sai da matuwiyun kun gani ko faksira ma qabla sai ake kasra ma qabla har nake gabanin ta wawo kenan so dai sai da mata mu jana da mi yawo sai ake kalbin wannan dan mata ta dawo kasra sai da mi matuwiyun kada kuma ta wannan yawo ga lafzi ne muke ji an idgami hanzu ba mu idgami ba idgami ba ko sai ma ce mi wadkhmat fi liya thaniya ta wannan yawo ta wadda asalin ta wawo ce ta mafud ake ake idgam cikin wannan yawo ta mi lamun kalma ke da sai dawo me kenan matwiyo ku gane ko kaka idan kama wani matwiyo sai kici ma wani sumi kake sauna auna in dai za kana iya cewa ma wani sumi maf'ul ne amma in bi itibari al-asl amma yanzu yadda yake ma wani sumi maf'ul ne me ma'aunin sa to kun gani dama yadda nibbi yadda yake gani sai amfani da shi kalma idan ta yi aka samu wani canji ba wani a cikin wannan canji sai mai shiga asalin ta cikin nan yanzu istaqama ce ya zaka wani shi kenan an cika istiqama dole suka ce asalin istiqama ne cikin nan suka ce istifali ne ma'amuli sa kun gane ko kun gane qila biya kace mai ma'anin ka bai kace fi'ila fi'ila haka wai fi'ila tunan ka ka ka ji auna shine ga yadda ke amma mai asalin sa fa'ila ne asalin qawila kun gane ko to wannan ana lura da wannan da ka dan kama mutuyin suka ce kan ma wani maf'ul yake da asalin sa kenan da sun sama tuyun ne sai samu canje canje dawo mai matuyun din kun gane ko zaka sama ful din sai yake zo wai kuna fahimta shi to wal amru minhu wal amru amri minhu na shi me kenan al lafif al lafif kada ku manta wani irin lafif ne muke tafiya tare shi wani iri ne maqrun ne hayin su to amrin sa shine me yatwi shine me yatwi iska ce tsawa yatwi dama an yi can baya cewa idan harfin bai kasance sakini ne cikin da yanzu za ki shafi harfin mudara kai me gaskunin na ƙarshe ko na ga muku idan sahihi ne amma idan mu'talli ne harful illa yake shafi harfi yake sai shafa na harful illa ko sai ki shafe in ka ce tatwi an ta kenan sai ki shafe ta'u ka shafe me harful illa kun gane ko to shi sai ce me kenan bawo ce sai na da wawu maksura sai ka hamzatu wasli ka hamzatu wasl ina anil kalma take ina anil kalma kazalika wawu shi anil kalma ba ka shafi namun kalma ba wannan ya audit kun gani namun kalma take kenan wow me ke gare ta kasra sai ke wa wannan hamsin sai ta tabiti ga wannan kasra sai ke ce me kenan itubi shige gane ku dama idan idan sahihi ne sanin idan sahihi ne da shafa harfin mudara ka sukuni harfin karshe ma idan mutalli ne harfin mudara ka shafewa ka shafi harfin illa kun gane ku to shi ne haka yanzu kace tashwi ya zaka mishi amri zaka shafi wannan mai harfin mudara ta auke nan sanin ka shafi wannan yawo ka mustawasdin kalimat kasra saboda an kalma maksura sai kace mi ishwi haka yathwi tathwi sai ka mi شايف تاو كشايف عرفي إلا كلام سوستي أنا كلمة بسوية سي كلمة كسراسيك تيمي إثوي شي كده كون غاني والنهي شي شيكو نهي شيني لا تطوي لا تطوي داما مضارز إنك ذاك هنا داما قاونا تشعل الأمر النهي مبنية ماذا على صورة الفيلم المستقبل تو ينزو إنك أسكن نهي سي كاومي مضارين تطوي ننك كاو تطوي سي كاسا لا الناهية وجزماتك معتلي فيلم المضارع معتل ميالا من جزمة حرف حرف الإلا وانا شيني mafiya kenan gani sai ce mai kenan la tatwi shi kenan la tatwi sai ce la in ka zuga liran su cin gana suka ce la annahiya harfu nahin ce ko tatwi fil mudar masum bila ma'ana tu tasbihi harfu harfi da illa shi kenan kun gane ku shi ne amma dai ga zaura ne a samu su ba a shafa fa illa bane wanda ke ce alam ya tika da baitukan cina ba ko alam ya tika alam ya tika gane ku kana ma sai zama ga zaura in waki ne sai ce alam tatwi misali alam tatwi sai ka bambi wannan yawo din na ga ku jin da suka so suna gan cewa wannan yawo din an shafi wacce wagga ta ishbahi shi ake da ce alam tatwi dama tatwi yake asali da ce alam jazma ta sace mi alam tatwi ya gaba ce sai kare sai ishbahi wannan kun ga kenan yawo ta ishbahi ce ga wanga kaunan kenan wasu ka ce a ayana yace ga halin rufa ana yace ya tiyu an nasba ce lan yati halin jazma ce mi lam yati sai zama an wa mu'talli mu'amala irin ta mi ta sahihi kenan zama shi ma ba shafar fa illa ba inda alam jazma sami as-sukun ta sahihi to akwai wanda suka abin ga wanda to almuhim dai yanzu idan aka dawo gonga shine wanda shine asli idan ka kawo kawai mudari ka sa masa lan nahiya mi zaki kawai shafar fa illa shikenan yashwi ko tashwi sai ka sala suka ce mi la tashwi la tashwi shikenan yahudi ya shafi kun ga shi nahi bai matsala haka idan ka dauko ya fiwi sai ka sala nahi sai ya ce miki nan la la tafi shikenan kawai ya wuce ya shafi kun ga nahi bai da wannan sala mana ce Allah sami da asli fihi gare sa irin wannan fi'ilin amrus ne nahin suke na aslin sa mi tatwi ne da la tatwi ba haka bane shine asli tunda yanzu idan ka ce mi tatwi na ga kudin ma nan muqaddara alaliya ta nan muqaddara ba ta muqaddara ba to yanzu idan aka ce kamar shi shi amri ake kashe za ka shafe mai harfin mudara tukunna idan ki shafi harfin mudara sai kuma mai harfin ƙarshe ba ku dan ma muqaddara ba to sai ki shafe ta ita kamata ki shafi shi ya kaida shi kamata ki shafi kun gane ku amma ya kasancewa mi kasancewa tunda muqaddara ci kan bawo ta sai ki to bara shafi harfin sai da kun gane ku to almuhim da yanzu kun san kaida harfin harfin mudara ki shafi suna da shafi mi wace ne harfi na ƙarshe shine kaida ku to shine kaida kun gane ku to shine to malai ce mi والأصل فيه عند أصل فيه جريسة اطوي شيني أصلي اطوي هكا بني دونك قاعدة إنك تشي تطوي حرف مضارع ذاك شافيوة سنة كوما يو مي وصل أنت ضم أنا مقدر عليها تو قاعدة ضم كويك ما تكشافي بهكا أكسا ويبا أها تنزل كشاف مضارع كشاف ضم سيدا أمي سي كامز توستين سيدا وسيتيا وسيدا وساكن أكو كامز توستين لكامز توستين سيكي ما تكساس يعني الكلمة مكسورة سيكي تشمي اطوي كونغا شيني أصلي تو ميسا شاف أن يو سي مالك تشيتو فحذفت الياء وسال شاف ان الياء علامه الجزم دمي علامه جمي تمي الجزم sai ce mike ne itwi tunda me alamar jazma ga wanda ke mutalli harfa harfi da illa kun gane ku shine haka tatwi shi ma da irin wannan ne tatwi ai kaida har kai kamar ka shafi don ka ce taktubu damma in ga sala damma kai za shafi dan ka shafi damma su kunu zai tsaya wuri sai ce la taktub to nan ma in ka ce tatwi tunda akwai damma muqaddara ka sala kamar da ka ce mi la tatwi amma tunda mutalli ne shi ba ba lura nan da ba kaddata kan ba wuta ne harfin ake shafi sai ce mai la taqwi kun ga sai an shafi wannan mi wannan ya wuce sau da zama alama ga mi ga jasma kun gane ko ma dai nan gotin sakon suka ce suka ce mai alamatin lisukun wannan nusa ta gida kenan ta shi duk so ne alamatin lisukun amma dai shan nufi shi ko dai wanga dai fi shi sai muka dauko itwi an shafa ne ya wuce alamatin liljasm ba alamatin liljasm bane fi in ka ce jasm kan ce mawrabi ne amri mawrabi ne kuma bi kuma mnino ala hasra fi Allah yake cewa mudari'i in dai kace tatwi kace la tatwi za ka ce la nahiya sai kace tatwi fi'il mudari mazmun bila wala ta jasmihi harfuliya kun gane ko amma amri ai mabni ne biya ce an shafi ta mi alamatan lil jasm sai ya ce mi mumniyin dai ne ala harfi maza harfi illa illa dai kawai sai ga rayin kufi ne su kufi sa ga fili kawai kashi biyu ne daga madi sai mudari amma ni sa ga daga mudari ka dogo shi in kace su gunsu in kace uktub asan sali taktub ne taktubu ne kai kana rubutu sai ka samu lamun amu ta yi masa jazma ka ce mi ni taktub ka shafi lamun ka shafi tawo ka musu wasu ka ce uktub kawai shi ke to kun ga su ga rayin su idan ka zo ya rami uktub ba ce kai fi da amrin ne mabni ala sukun ba za ce zaki dai zaki ce zaki dai ce ce mi fila sai ka zaki kawai ce mi filun ne mudarum mazmumun billam al mahdufa mazmumun ne wurin su kun gane ko kun gane dama shi amri shi ayyun muttafaqun ala ma da ala bina'i shi suka tafi cewa mabni ne ba din ma'at madi kenan amma amri shi mi kufi ne sagan cewa mi mawarabi ne mawaramin ne da su ko shi sa cewa amri mazmumun ne bilam al amr al mahdufa lit takhfif idan ka ce uktub asan sali taktub ne ka rubuta kun gane kun sai shafin da lam dit takhfifa sai ka shafi harfin dara aka sun aka aka sun kashi ba buƙatar sun kashi dama lam dit ta masa jazma li taktub suka shafi lamul amr da mu harfin mudara ga hamsasin kamar dan ba kace uktub kun ga in ka zo suka ce fili fili ne fili ne fili ne mudari mudari ko kuma ka ce filul amr amma ka kiyaye mi ba da ma'ana amri garayin basiru ne wanda suka ce akwai fili amri siga ta uktub ta bada ma'ana amri masu garayin kufiyuna ba wannan lam din nan dai ma ta wanda muqaddad da ta yi aiki mahrufa to ita wannan amma dai wannan ra'ayi da ifi ne so duk da huruful jar an ce ba su aiki mahrufai biwa in ka shafa huruful jarrin to bi aiki rafa yanzu biwa mi biwa ka kama ka idan idan aka hafa jarri misali kamar ihdinas siratal mustaqim wasu ka ce maf'ul bihi ne ihdinas siratal mustaqim wasu ka ce na maf'ul ne na farko siratan as-sirata shine maf'ul ne biyu kun gane ko wasu ka ce as-sirata maf'ul ne biyu mansubu ne ala nasl khafid mana hafru jin rak shafi da kamar sunus ba asai ihdina ila as-sirat al-mustaqim kun ga ai galibin ma haka yake zaci wani ila as-sirat al-azim nahwi kun ga irin wannan kun ga ihdina ila as-sirat al-mustaqim kun gane ko to wasu ka ce haka asli sai aka shafi wannan hafru jin din da aka shafe shi aiki ne bai wanzu ba da aka shafe shi sai aka nasma da suna kun gane ko shi yake mansubu ala nasl khafid wato sun da aka wa nasba akan mi saboda zagi masa hafu hafdin da ake daga an shafa hafu hafdin su daya musu nasu to kawai na mashin ga sha biyu ne ka gane wasu sun kesta wannan dai to shi yake mansuma na sun hafid kalma ce wadda take mi mujura shafa hafu jirrin sai shafa hafu jirrin din sai ka mata mi nasba wannan akwai shi kun gane ko in da kace sakantul baita sakantul baita na zauna gida aka biya ce zarfi ne mi makan to zarfin makan wanga mahdud ne zarfin wanga ma zarfin makan ninki mahdud ba masan su fa'al zarfiyya ko shi jarra da fi ake masa sai ka ce sakantu fil bait fil bait to ya kai dawo sakantu fil bait to hafu jirin din ne ka shafi sai kai masa nasba shafi ma al-mansub ala nisb khafid wato da shafi khafu khafdin ne sai kai mi kasun khaf to yanzu sai mudiba ne shi yanzu idan shafi wannan hafu jirin din ana yana yin aiki mahdufi yana min mahdufi kun ga shikenan ko za wa sun nisba kun gani kun ga bi aiki mahdufi to da haka ne kenan to na ga hufal to hafu jirin da suna fili wani ya karfi kenan ba suna akwa ba tunda suna ne a hada kalam ko ba fili ba haka bane kuma jumlar mutar khabar zaidun qaim mutar khabar duk suna ne kun ga mi suna mi dama shi sa kira shi al-ism saboda ya dauka mi fi'ili da harfi fi'ili bi shi ko da fi'ili na bukatar suna ko da wishi so duk aiki na da wanda ya shi to kuma wannan fa'ilin ai suna ne amma shi kana sama da jumla wadda kawai duk suna ya ci babu fi'ili kun gane ko kun ga shi sa mafi yake ma gabatar da suna sai ce ismun wa fi'lun wa harfun ko sai gabatar suna so da mi ya dauka kansu saboda shi suna yana iya bada jumla mufida da jinsinsa kawai ba tare da hada jinsi na fi'ili ba sai kace zaidun qayamun zaidun zahibu zaidun jalisun da magana sun ga mutane kawai duk suna yi ma fi'ili duka kawo fi'ili biya ka da fi'ili da fi kace jaa zahabu sai dai da hawa wani mutum ne sai shi ba ma na so kage amma jaa zahabu duk matsayin fi'ili wanda la yajus sai dai ka kawo mai jaa zaidun dole shi fi na bukatar suna to nan me yake sai ce ni ma yake magana da mace tunai da muka diba yanzu aljir ba muhtassa ce bil ismi ba jazma ce kuma muhtassa ce bi mada bil fi'l to yanzu suna kun sa aqwa ya fi fi'li karfi aqwa min fi'l to dan aminin shi suna akshi dan shafi shi bi aiki ma'rufi to naga aminin fi'li kun ga shi min babil aula kun kila fahimta yanzu da muka dauka aminin dama suna ya fi ya fi'li tunda shi suna yusnad wa yusnad ilai shi ko fi'li yusnad faqat amma la yusnad ilai harfi shi ko kawo shi la yusnad la yusnad ilai shi yasa harfi ne karshe tsaruf kenan to kun ga kenan الاسم اقوى من الفعل تو حروف الجر مختصه ne bil ism awamil ne al asma su ko huruf al jasmi awamil ne al af'al al mudara to idan awamil na suna yanzu da ba harfa jarin ba harfa jarin ce akce da idan aka shafi tabiwa ta aiki mahdufa idan awamil suna ba su aiki mahdufa to naga awamil fan fi'li kenan ma an al ma an al ism aqwa minhu awamil din sama ba su aiki mahdufa to naga na fi'li za su aiki mahdufa ina yawa ngabi ba shi yasa nan wani suka ce mi wai mazu ne bil amil al mahdufa ne ra'ayi da'ifi ne jiddan da'if ne daif ne a ce wai mi wai lamun nan kun ga kin ta yake mahrufa kenan kace ta mazmumun ne bima da billam billam al-amr al-mahrufa kun ga mi wanga daif ne jiddan isa dai sun kabi suka musu rubutu ga wanda kun gane kun wasu kace ai yana nan mazmumin sa yana nan mawrabin sa kawai kace uktub suka ce mi fi'li ne da mazmumun billam al-mahrufa ala jazmi as-sukun shikenan amma dai ai musu da to ne musu already akwai min khabbas cikin sharhi al-luma tawjih al-luma yake cewa yake cewa wanda ga bayanin da yi cewa ai amun da sa an yadda asin siga ta amdaga mutum mudari aka dugo ta haka ne mudari ko mawrabi ne mazumi ne yace amma min da kenan ai lokacin da aka shafe masa da ba an shafe harfin mudara ba yace to ai lokacin da aka shafe harfin mudara sai mi jara majra al madi fi ta'rimin fa'il ila al bina da aka manta al asfi al asma mi asiga al asma al i'rab su al asfi al af'al al bina bina su ake sai kuma mudari ne kawai ake wami mawrabi sai ya kama suna tawsuju to abinda kenan asli fili mizamin bina'in sake ba mi ba irabi ba in kace kai amfani da rufa ko nisba ko jarra ko jazma misali to kana cewa min arabi ne kenan ma in ka amfani da adammu kwal fat kwal kwal ko as-sukun ka ce mabni ne to yanzu shi amri abin da sa aka bina'in abin da sa aka bina'in sa ko fina sa ganci har yanzu ya nan mi mawrabin sa mazumin bilam al-mahdufa amma dai basu ne sa ganci mi yanzu mabdi ne abin da suka hujja shi cewa wannan uktub din da ke gadi idai cewa da mudari aka dubo shi mudari kuma mawarabi ne ai amma tsad da kenan harfin mudari din da aka shafi da aka shafi harfin mudara dama ita za ta nuna mun cewa mudari ne to da aka shafe ta sai zama da cewa yanzu na da harfin mudara bai da ita ko kun ga kenan mi sai ya yi ya gudana gudanan madi ai madi sha bai da harfin mudara shi ma yanzu amrin wanda asalin sa mudari ne shi ma yanzu an shafa harfin mudara kun ga mi jara majin madi fi tarimin yanzu da shi da madi duk magudana guda suke tafiya sai kowanne sun zube da harfin mudara ba shi yasa da mabna'i amma da ce ba su shafi harfin mudara ba da an yi da nami mawrabin sa mazumi ma sun da shafi wasu harfin mudara babu ga a ci mazumi tunda yanzu ba harfin mudara a lafazin shi babu shi an shafe shi tunda yanzu an shafe shi a shi ma dai shi ma ba bai da ita ba shi sai ya tsaga mabiya da sawa to shi yanzu amri da yana da ita amma yanzu aka cire mai ita kun ga kemi zai dawo masu sinsa kun gane ko to shi sa ne ra'ayin dina sun da ifki to almuhim da yace na alamati sai ce fahud fatiliya sai aka shafi yawo gami kenan da kalmar itwi da ko kalmar milata tuwi sai aka shafi ne yawo sai ce me yasa aka shafe ta alamatul jazm sai alama ka tasma ko to kun ga yanzu da muka ga dogon tatwi haka ne ai da tatwi haka ne zulla nahiya ce tatwi fil mudari ne musun bida wa na jazmi hafudiya kun ga shafi yawo ga aika kai ga wanga mudari'in alamatin lima da jazm amma ga amri amri mabdi ne ana cewa shafta alatul jazm amma cewa film biya ce ce ga dai ra'ayin wani kala sa biya ce itu film film ma da fili ne masumun ala jazmi ma da harfu harfi lalla ba ce masumun in ba ga ra'ayin mai ajrumiya shi wanda ra'ayin ku shi ne tun ce wal amru masumun abada kaga sai duk wannan amma ko ra'ayin ku da ko da ifni da ba ai musu da wujud ga wannan dai ka gane ku to idan haka ne itu kun ga ba mi bai ko kan ba ma mu ganin masumi wannan ya udit ba an shafi ta yana da alamatin jism ba filin mamni ne alama da alhafi hafi illa ba wai mazumin ne ala jisma kan ga kenan ga itwi shafiya ba alama ta jisma ba ba na ta jisma ba dama an bi shi hoyi da kaida ta yake ko da yaushe bi ko da yaushe ana binasa aka abin da ake yi wa mudari'in sa irabi da shi idan mudari'in sa yorabu bisuku yuzmu bisuku sai abin nasa da suku yanzu ka ce lam yaktub ba sahihul akhir bane da muke masa jisma da sukun haka ne ko to in ka zo ga amrinsa shi ma sai ke bina yasa ala mala ala sukun shi ko da shi amrin yumna ala ma yusamu bihi mudari'u shi ana bina sa ka abin da ake tizmanta fi mudari'in sa shi dan mudari'in sa bi sukun ake masa jazma to sai bina sa ala sukun yanzu ka ce la taktub ka da miki masa jazma da sukun idan ka zo amsa ke bina sa sukun sai ce uktub suke mamniyun ne ala sukun idan ya zama kana masa jazma ne bi harfi harfi na illa to ka zo ga amrin sa suke bina sa ala harfi harfi na illa yanzu sai cewa kake mi tatwi sai ce la tatwi da muke masu jazma harfu harfi da illa idan ka zo ga amri sai ke bidan isa kan harfi harfi illa sai ce mi itwi sai ce mabni ne ala harfi harfi illa kakka ce mawrabi ne mabni ne kun gane ko to kun ga zai waccin yawo ta la tatwi wanda an shafi an shafi ta ne alamatin lil jazm kun gane ko don in kace la tatwi la nahiya ce tatwi fil mudari ne mansubun to jazma da ake magana dama wancan anwa da yarab guda to rafa nasfa jira ya jazma duk ma'anawiya ne maza maza sibo yake ne duk ma'anawiya ne ba lafziya bane to dan ma'anawiya ne ya ce ma'ani abin da ke abstract baya ganin sa cikin bitoch or sin baya ga ganin sa kawai dai ma'anawi ne abu to idan ma'anawi ne yana bukatar alamomi ai shi sai aka yi da musu alamati alamatu rafata alamomi ta damma da ami al-alif da nun da alwawu a cikin su akwai wanda ke sanci alama garfa saboda ba ganin su baki daya alamomi kawai ke gare su to shi ma sukuni bai da alama bai da mi ba ganin sa sai dai alama ce kawai ke gare sa ita jazma nake so yanci yanzu ka ce lam yaktub lam hawfu jazmin yaktub fil mudari mazmumun bi lam to da ce wanda aka wa jazma ne da lam ina jazma take wannan sukunin da ke ganda shine jazma ba matsayin dai ni alama ce ta jazma shi sai da shi wa alamatu jazmihi as-sukun kun gane ku kun gane ku to shi amri ko a koda yaushe to idan ka zo ga mutalli shi ko sai shafi hafu illa shine alama ta tasma sai ce mi tatwi sai ce mi la tatwi la sai ce la nahiya tatwi fi'lun mudari'un mansumun bila wa alamatu tasmihi hafu harfi illa shine alama tasma ko to idan ka zo ga amrin sa to ko da mina na kawai mudari'in sa jazma to akan sa zaka bina yin sa akan sa zaka bina amrin sa sai ka ce ba yanzu da muke gidan wanda ya kirin wanga irin wanga tatu da muke masa jazma me yana jazma hafa hafa illa tun kan zo da can can ga amin sai kai mana sa akan mi shafi hafa illa ba ce akai masu bane mabni ne sai ce atu mabni ala ma da harfi harfi illa huwa ma da aliya tun ga dai amrin sa mabni ne shafi yawo daga aika ga amri ba alama ba alamatan da jazma so alri ba ko murabi bane gaba ki daya an ce alamatan jazma ai ga wanda amma murabi mabni mabni na da alamat bis irab shi ya da mi ala shi ya ce tanzani mamni bai da bai da wasu bai da alamat anwa'u kawai a gare sa an kakku manta anwa'u da ma alamatu daban akwai anwa'u da yarba fa nisba jirra jazba suna kwan alamatu su wanga hudun duk gaba da ma'anawiya ne gaba kidan su kuma sun alamomi kun gane ku amma shi ko bina'i kawai anwa'u a gare shi anwa'u a gare shi bai da mi bai da wasu alamatu wasu bashi wasu alamatu ba tun ga kenan wani yau da aka shafi ta ukwi shafi ta aka alamatin lil jazmi halan ga amin yake muku magana ai ga mudari ana ce lil jazm tunda da mu'rabi ne amma ga amin da mabdi ana cewa jazma kaji an ce jazma ko an ce rufa ko an ce nisba ko an ce jarra an na ce mi kenan kalma ce rishi mu'raba ce amma yanzu auto mu'raba ce kuma mabniya mabniya ce kuma mu'raba saudin kace mabniya fili ne amri ko al asfil af'al ma da albina bina saki gashi min da yake afdi me ce wa fi'lu amrin wa mudhiyin buliya وفعل امر ومضي بنيه وعرب مضارع نعم wani kawai ne amma rabi amma amri da madudin mambiye ne da kun ga kenan biwa a ce bayan shafi ta tsitsi ne alamatin jazm yasa ne a cikin mi wuraren da malam ya malam ya ci ya bidna alamatin jazm kawai ga tatwi shi a shafi nan ne a ga la tatwi nan ne kawai shafi aliya alamatin jazm amma ga tatwi ba ma magana jazm ga baki da saboda mi saboda mabdi illa kawai sai ga ra'ayin suwa kufiyuna to shi sai kansa da muhammad sai ya wuce kun gane ko kun gane to shi wal mafruqu minhu mafruqi minhu na to shi kenan dama na an gama da mi al maqrun gaba kida to al mafruq mafruq minhu na shi mi kenan al lafif yati mustaqbaluhu aidan maksuran wato mudari suna zuwa shi ma dai mi maksur kun gane ko kaman mi kuma wancan na haka kamar kace wa kun ga ga mafruq ne a yanzu arabi suka ne hufa illa din ko harfa harfin biyu na illa harfi sai ya rabe su kun ga mafruq ne to sai ma sai kace mi yayi gaya mu mutunta ko kayayi aka ce me ya san yayi wa yau me ya san wa asin da ma wa ya ne to sai ce mi yayi ina ina fa'al kalma ba wa ce fa'al kalma ba ko da ma hukuma message da kai tunda fa'ala ne fa'il bai da matsala sai ce mi wa sai ce mi yayi me ya san yayi yau'i shine kawai asiri yawai ka suke mai da wannan wawa shine asli dama wani yau ita ma aslin ta kan ba wani ya fi'lu asli yake asli ne yau ayyu ne asli ne yau ayyu shine aslin sa kun ga wannan yau da sai kami sai kama sukuni dama yayin shi tambaya in ka ce yawai aslin sa me yawai yake akan ma wani ya fi'lu tunda fa'ala ya fi'lu aka ce kun ga wa aslin sa wa'aya ne shi ko yawai yayi aslin sa me yau ayyu haka aslin akan ma wani ya fi'lu ita wannan yawo dai cikin sami ma ce mi link sar ma qala sai ka muskuni dawo mi aka ba wannan yawo sukuni ta yawa iyo saboda mi link sar ma qabla sai ma qabla muskuni amma ga mu cewa mi amma sai aka masa wannan sukuni dan ma ne an kaddarta saboda dan mata ne wikan yawo sai sa kaddarta sai dawo mi yau ai kun gan ta dawo saki na ko ta dawo saki na to ita kuwa gawa me yasa shafi ta ai mun shiga amikal na ga muku siffa ce ta ni dan misal da na kusa hada za ku kunce kunce su a gare shi can yanzu ba mun yi wa'ada ba akshi ya yadda za sha ba me yasa shafi nawa wajen su ta kuskanin ya'u da kasra lazim to dan bayan kace yawi wa ba ta kuskanin ya'u ba da kuma bi kasra ce ibi lazim sai shafi sai ce yayi sai ka kiyaye da annaqis bi al-misal dun lafif al-mafruq naqis ne kamar sura biyu ce naqis misal yana da su mu'tallil fa'i ne kuma me kuma hotelin lamidi kun ga kunce kunce ayin kun lura ko ne ko ga son falin stawin ai wai da muke qarin ne wancan na san ka bashi kun gani to ko wannan ma misali ko wannan ma mi farkon sa hukuncin mi misali zaka bashi wa wa ya asin sa mudari sai ka ci ashi zaka shi kamar ne yafilu sai ka kawai ka ce mi kame da babu mana sai ce mi yawiyu shine asli yawiyu yawiyu to sai mu kowa karshen sa karshen sa wannan da mutane kan ya usaini sai a shafe ta a kaddarta ta sai a ce mi yau ai shi kenan to yanzu ya yi ya kashe mu ne yake to amma yanka dawa ya idin to sai mu diba nan wawu tsakanin mita da mita uku ta tsakanin mi ya'u da kuma kasra lazima wato kasra ta dole ai ga kasra ce ta dole don ga ma ce idan kasance lafif ne fa'ala ne min lafif to maksuna ne ke zo tun kasra ce lazima kun ga sai a shafa nan bi wato sai ta kuskani yawo da kasra lazima da muka shafi gaba da ya ido shi ma ayi wa'idu na asli sai ka shafi saboda ta ko tsakanin mai ya'u da kuma mai kasra lazima sai ka shafi da da dawo mai ya'idu to nan ma haka ya'i ya'i ne sai ka shafi saboda ta ko tsakanin ya'u da kuma mai kasra lazima sai dawo mai ya'i kun gane ko shi da in dai mutum kiyaye al-misal da an-naqis wanga duk hukunci hukunci ne ke ƙara gudana da kun gane ko shi ne me masarin fa'alan irin wancan ne dama an kashe wa miya sun sa wa aya to aka ake kawo shi kamar fa'alan yanzu wannan alif ta ba ba alif ya karshe ba dole zaka mai yadda ta zuwa ga mai asalin ta ko mai asalin ta yawo to dan kamar yadda ta zuwa ga asalin ta dama mafi yawa ko da an yi kalbi ya fili idan ka zo ga masdar za mu yi da harfi zuwa ga asalin sa in ka ce qala ko a masdari wannan alif asalin na qawala ne tun kan koma kawo masdarin alif za ta kuma asalin ta wawo kenan sai ce mi qawlan ba ta kuma asalin ta yawo bayyana kun gane ko to haka to nan ma irin wannan ne fawa wa'a asinsa mai wa'aya ne ya wuce asinta ta ce kawo shi kama wani falin kawai za ka diba ina fa'al kalma take wa'a ga filin wa'a wawu ina alif kalma ga ta nan wannan ayin dai ina lamun kalma wannan alif tit wadda asinta mai ya wuce don gama ga musu za ka mai da wannan alif kuma asinta ya wuce da to idan ka zo aka ci kawo shi gina shi kama wani falin baka da matsala alrudi harufin fa'al kalma na nan an kalma na lamun kalma na nan kawai suke fa'a fata an kalma kan sukuni tunda fa'alin an kace ma lan kalma alif ce ba ta harka an cika mai zuwa ga asanta ya ukin sai kamata mi kai ka samu ta harka ka dai masa nasba tunda masa mafhum mutum ne sai kace me kenan wa ya shikenan bi da wannan misali kun gane shi ne fa huwa shi wanda ke wannan aikin na kiyayewa sai ya ce masa fa huwa ma da wa'i da kiyayewa kenan wa'in ga shi bayar wancin wa'in wa'ani wa'aya da ma asin sa wa'aya to kawo shi gama wani fa'al mu gani sai ka wawo fata ka ce nizam da zaka nan wa'aya ga fa'il kalma nan wawo kinin ga anil kalma nan wannan anil ga lam kalma nan wannan yawo kinin tunda wa'aya muka ce to yanzu sai ƙara alif fa'il aka cika man fa'il sai mu diga ga mani fa'il tsakanin me da me aka ƙara alif tsakanin fa'il kalma da anil kalma tunda man ka dawo ga mi wa'aya sai ƙara tsakanin mi wawu da kuma mi wannan ayin da sai da mi wa fa'il aka ce anil kalma kasra kamata sai ka dawo ne sai ce wa a lamul kalma kun gani fa'ilun dama ya zaka mishi ga sunta ya uke sai da me wa'iyun wa'iyun shikenan dama wannan alif zaka kuma sunta wa'aya ga dama ya uce sai ka ce wa'iyun shikenan fa'ilun sai ka mi sai ka wannan ya wannan kalmar sukuni dan mata ne kan yawo sai ka mi shafi kaddarta sai ka ce me wa sai da me sai ka ba ya uskuni sai da me wa'in ai ce kai wa'yun yun ga manan ta ya'u ga kuma tanwin da ka kake ji wa ayun to ake kawai kawai ya uskuni ta wanda zaki wannan damma ta farko ba shafi ba ba shi harka ba da ma wasu ya'u ba ta biyu alama ce tanwin me ka gwada ma wannan idan ka shafi na ga idan ka sa'al za ka ci mata bace guda ɗaya ta saura kun gane ku to yanzu ina haka ne wa ayun damma akwai damma biyu ta farko ce a dammar ya'u to ya ce sai ka shafi ta dan ka shafi ta shi akawa ya uskuni ke sai ka shafi ta tun ka sha matsayin da kenan in ka shafe ta shi fata nuni ko shi na dogara kan harka ta harfi na ƙarshe kun gane kun gane ko shi ya wani harfi ne harfi na ƙarshe na kalma menene wasu da siya kankila biyu kuma hakan suka ce ja a zaidu zaidu harfin ƙarshe muke don ma ga sai ka sai mi alawa ta yi suka sance don ma ce sai ce zai dun don ma biyu kenan in ka ce ra'aytu zai da da za ka masa tanwini to me alawa tanwini tun da harfin ƙarshe fata giris to haka jinsi kaga zai dan haka ma'urtu zai dan to ma irin haka nan ne kun gane ku wa'ayun akwai don ma biyu wurin nan sai ka shafi ta farko to matsalar da ke da ka shafa ta farko dama ko shi ce yake bi in tana nan ne zai amma in babu ta kuma shi ke shi babu shi to yanzu ka shi an ce wannan dama ta yawo dama ta farko kenan wa ayyun dama biyu ce ta farko wanda ya ce dama ta ake to ka shafe ta shakawa ya usku ne tun ka shafe ta shi yana saura kenan wannan alamar ta ne don makin tana saura ba ya saura don haka za ta bashi zai dawo mai hukuncin na asiri bai zama bai da ala yana nan lafzan ɗinsa kawai kun gane ko shi kenan sai dawo mai kenan wa ayin shi kenan yawon nan sa kina shi ba olari ba wata alama sama tun da damar yawo ba ta nan shi ma alama ta ni ba ta ya dai nan lafzan ɗin sai baka lafzan sai da mai wa ayin an sa ta kawo sakina inda aliyawu wacce lawan kana komi wanda a tanwin ɗin wanda hanyar za nan lafzan kun ga samu ta kawo sakinai to yanzu abin da ke nan sai a shafi kawai yawo inda muka yi wance me yasa a shafi ta ina hanyar kalma cikin ai ma qabla kasra azgari kasra dilala kan yawo a shafi kun ga ba abin wani sai ce mi wa to yanzu idan aka yi kasra ake ake wa'in dama rutu da midami za ka yi za ka rami waw alif ainin da kuma ya'u sakina amma ita ni ba ka gane su haka ne ko haka ne wa'in za ka kanka tuni sai karshe ya da nan lafzan karshe ya'u za ka gani amma tuni nan ba da lafzan kawai to yanzu an cika shafi ya'u in ga shafi ya'u shi ke dama ba ta harka shi yasa shi ma bai alama sai ba ta bayyana ba man suka shafi ya'u suka diba me zai dawo karshe kenan ainihin kalma wannan ainihin kenan ba zai dawo karshe ba kenan an shafi lawan kalma na mutum uku na azan sai nijiya na uku na zuna biyu shi a matsayin na karshe to shi ke me a karshe kenan ainihin me ke yadda kasra sai alamar ta nuni ta bayyana ta kuma jinsin wannan harkar ta wannan ainihin kalma sai ya ce mi wa ainihin kun ga sai a mata kasra biyu kasra ta farko ta ta ce ta yi ta ainihin kalma ce ta biyu kuma alama ce ta tanwini kun gani to haka suke tafiya fa za ka shi kwanciyaninka abinda aka kiyaye ismin maful kenan shine me kenan maw'iyyun maw'iyyun kuma maw'iyyun shi mai mutumi ne asalin sa me wa'aya ne misali wa'aya to ya ci kawo shi kamar maful mu dauka sai zai fi sauki kataba ai shi kawo shi kamar ni min maktub maf'ul kawai za ka mi mu farko sai ka diba na harfi na karshe yake bawo to kafin sai ƙara bawo shikenan maf'ul maktub shikenan kun gane to nan ma wa'aya wa'aya ƙara mi mu farko mau ehem ina harfin karshe ke yawo to qabla qara waw ta maf'ul sai ce mau sai kai wasali irin na maf'ul sai ka ce mai mau uyun kun shi kage su maf'ul to amma akwai yanke dama in yadda muka yi wancan sai aka yake mau uyun mau uyun sai aka yi qalbin wannan waw ta me kenan maf'ul ta maf'ul mau uyun aina ma guda yanzu akwai ku wawu guda ce akwai gami wanda wawu guda ce akwai da kun san gashi wanda kimi wanda ki makurun sun haɗu wuri guda amma mun ga mafruq ne wacce wata farko wurin mu da ita wanda ba sun haɗu wawu ba ka sai aka ce mi sai aka yi kalbin wannan wawu wacce wawu kenan wacce ta maf'ul ne bi malamul kalima maw'uyun wanda ke bayan ainu kenan ita ake magana sai aka yi kalbi ta koma mai ya'u ba shi aka yi ba sai ta koma mai ya'u sai dawo mai maw'uyun sai aka diba yanzu da aka mai shi ta ya'u me ke da wannan ainu wani harfi ne a kafinta ainu kenan me wasannin sa don ma don ma na mujasa da ya'u da aka mai ke mujasa da ya'u sai ke kalbin wannan harka ta ainu ta kuma kasar sai ce mai mau iyun sannan kai plus wagga cikin wani idgami ke kun ga yanzu mai dawo mau iyun har sanin ayin fakkin su ba idgami bayan sanin ba idgami sai nan kai idgami sai ce muke nan mau'ayyu to shi ne kun gane ku wal amru amri shine ni ai kun ga shi ne amri ko ai shi ne kawai amri to me ka mu akwai hawa cikin tun gafi ina la ba wuta to mai yanke to abinda kenan ai in kun di in kun di amri ko ya ya an kan samu amrin sa ya ake gina amri in harfi na biyu kasance mata hariki ne ai hawo na akwai ake ka shafi kasku ne karshe ya hawo fa'ila ne ake ka shafe mi harfin karshe ba ka ake kai ba harfi na biyu mata hariki ne ake kawai za ka shafa mudara kai sukunin karshe idan sahihi ne in mutalli ne ki shafi harfu mudara ki shafi harfu lilla shikenan to in ka dauko mudarin sa shine me mudarin wa wanda ba asli ba mudari inda da ake istimali tun da yanzu dan bai ita ba asli muke cewa ya wa'i yanzu me asli me mudari ya'i ya'i to ya zame shi amri kan kaidar da aka ta yasilu can kawai bambancin su can sukuni da aka alamul kalma tun da harfi ne sahihi nan ko tun da mawtalli ne aka shafewa da kai can ga sahihi an gaya muku yasilu za ka shafe mi can ga irin wasala misali kenan za ka shafe yasilu za ka shafe harfin mudari ka sukuni karshe amma nan ko tun da mu'tallul akhir ne harfin za ka shafe ka shafe mi harful illa na karshen kenan to yanzu ka dauko ya iya zaka mishi shamri eh sai mu bi shi mataki sai ka shafe mi ya yi ko ta yi eh sai ka shafe wannan harfin mudara tau sai ka shafe mi kenan harful illa sai da mi wayan guda usul ina sai da ai shine ayi su ayi sai da mi ai to shikenan ai kan da ya shikenan wai fili ne amri wai yanzu wai kan da kwara harfi na kwara guda wai amma fili akwai na wanda ta lura wai akwai wanda ya wai kusa na yanzu kace uktu ina fa da uktu yake ba da ne ustaji na anta ba wai nan ma cikin inga akwai lamiri anta wai harfi guda ce amma kuma akwai harfi uku cikin ta suna fa'ilinta akwai ai kwarai da gaske ayin kace yanzu uktu za ta fi da mamni ala sukun wa fa'aluhu damirun mustatir fi wujuh taqdiru anta to ana ma ai fili ne amri wai kuma ya cikin sako harfi uku anta lamiri anta wai shine fa'ilin kun ga min garbi jiddan a ce har fi'ili wai yanzu eh dai wai fi'ili na fi'ili na kai yanzu fi'ili ko dai cimma fi'ili kan harfi guda ai wani abu ne harfi da doka amma wai fi'ili na amri kuma kuma yan fi'ili na wai kuma still wai akwai fa'ilin dan ake ma fi'ili na tan zai ka yanzu kalma kwara guda fi'ili ce shi mai ai ba nan ta kare mana ai akwai anta kuma ciki ko harfi akwai lamiri anta nan wai harfi uku na ko shi na fa'ili ba kun gaje cikin yanzu to sai an kita zama cikin mali su ne anta to haka wake sai ci fil amr mabni ala hadfar harf al illa wa ma da aliya fa'il da misin fi wujun taqdiru ma da anta to yanan shi kun gane ku to shine to nan idan zake waqafi sai ke waqafi sai ka ha'u sakt kun gane ku sai ka ce me ai kun san ha'u sakt ha'u ce da ake kawo ga kalma wadda take har karshen kalma wadda karshen wannan kalmar a cikin yana kawo ce bayan harka wadda take bi ba ta yi rabi harka misali ta binaki kan gani ko harka da ba ta yi rabi binaki ka hau sit yanzu da kace mi kamar mi maghna anni maliya maliya wannan ya'u fata ta ya'u ai ba ta yi rabi bace ta binayi ce mun ce alfati to na in ka zo kan waqaf sai kai sukun sai mi ka hau sit sai kace mi maghna anni ka ga da haka sukun maghna anni maliya halaka anni sultaniya ai sultaniya ne sultan ne ake nisba jinya zai miskin ake lafz zai miskin sai da sultani ake sultaniya sai ake kawo istakta waqafi ya yi sai ce sultaniya gane ku to shi ne to gabi na kawai ga harka timi dai harka da ba ta yi rayu ba na ake kawo istakta ma ta yi rayu ba wannan biyu aka ce irin kamar qadi qadi misali bai ka zo qafi ko ra'aytu qadi qadi ne misali ra'aytu qadi sai ce qadiya ba shi haka wannan fata ta yi bina yace ku ta yi rabi ce ta yi rabi ce tunda musu ana sai su yi alfata kun ba shi haka dole sai wadda take mi ta bina yace kun gane ko tuna ake wannan kun ga ana wadda ana samu take mi ga suna mabdi misali kuma ga kamar mi wagga ya miskin ba suna ce mabni ba kun ga suna ne mabni sai ce ma wani an ni mariya wani ya samu take mi ga harafi wanda ke cewa mi wai ويقولن شيء قد علاك وقد كبرت فقلت إن ina jin gashin ko umul qais ne wasu ce wancan ne wasu kun ce kuma ba shi bane yake cewa min bakar al awazil fi ismina yalumnani wa alumuhunna wa yaqulna shaybun qad alaka wa qad kabirtu qultu inna wato kun san umul qais ne yake cewa zargi ne ne suke wayannan mata suna zargin sa shi kai ya kai ga zama da cijo amma kwanzu baka bar Allahu din da ke ba sai ce sai ke suke ce min waya kullu shaybun qad alaka wa qad kabirtu fa qultu inna suka ce suna ce min waya kullu shaybun qad alaka suke ce min ga hurayen ta dauko ma wa qad kabirtu ke ga mashi kama ya tsufa fa qultu sai ce inna eh inna waska ce waska ce inna nan ma tumi mana na'am ce ai fa qultu ma da na'am eh huwa kadhalika amma dai ne yastabilu dai shiga ba da ka fa qultu inna yanzu wannan inna dit inna kun ga wannan ha'u ba zamin gaci wanda don haka kun ga kenan ba mu gane ke cewa yanzu ga sunan inna ga kabarin ta san babu wannan tunda inda ba harfi taukidin ba da harfi taukidin wanda ke mai haƙiƙa kaza ita ake magana amma game na na'am ce ina ma na'am harfi ce kawai da kasan na'am na'am na suna da kawari yana ba ta su to ita ma ga inna na na'am haka take kayani ko kuma wani ya cimma wani mutum sai ce masa yin nemi ya bashi abu sai ya bashi sai ce la'an Allahu naqatan hamalat ni ilayki ta yaya ya yi san bai san wani abu ce la'an Allahu naqatan hamalat ni ilayki sai ce inna wa rakibaha ai na'am wa la'an Allahu rakibaha to kai gaji to irin wanne to kai gaji fa qultu inna inna kun ga nahawa sakti tunda inna ba nahawa ce kaka ce sunan inna ce tunda inna ba wacce hafi sauki da mace wanda ba nahawa ce kun ga mi sai aka kawo ta karshe mi harfi kun ga wannan harka fita ce inda ta bina yake ba ta yau ba ce to irin na ana kawo ce to nan ma ka fele abin da sai kawo musa musamman halin waqaf tun ka harfi guda yake to akwai zai ai ka san waqafi aka ce kan mi aka waqafi la yabtada illa bi taharraka waqif ala sakin ya ma harka in za waqafi kan sakin ake ba haka bane asna'u sai ce la asna'u sai ce la asna'u kuma a sake ma asna sai kai wakafi akan sukuni kun gane to shi ma ga tunda sex ake bukata ai kuma saboda sukuni yayi ba mutum mutakallimi ya raha dan huta amma yin still kan mutaharki ya wakafi ai bai dai iya huta ba yanzu amma kuma kan wakafi in ya suka kan wakafi zai sai mun damu wanda tam da kenan ai fi'li ne farkon sa shi a karshe sa to yanzu kami to yanzu kun san wani rikici yake nan biyu wa in za a waƙafi kan me ya kamata yi ana suna kamata yi so an samu mutukan ya samu raha tuka biyu ba sau kuma mai lafiyar lama ta harraka an kai mai sukuni to kwa kami za a fara magana kenan kan saki ne ba ga wani shi kan saki za a fara magana tunda ce lafiyar da lama ta harraka aka ce waƙafi ala saki ne shi kan za ka waƙafi kan sukuni za ka waƙafi to yanzu an yi ƙwara wadata harfin tunan harkon za ka fara magana da shi nan ba aslan muke magana ba yanzu kan yi abin da yake yanzu na farko harfi farko shi na ƙarshe harfi ƙwara guda ne to yanzu kan ya zai kenan sukuni za mata tunda waƙafi kan su tunda shi ka waƙaf ana sakina aka ce ma to sukuni za ka masa sauka samu arraha in kama sukuni to kuma ci lafiya za mata haraka ko ga dawo ne din za ka hara tuni da akwai wani za yi wurin kenan abin da kenan kai yanzu akwai darura akwai buƙatar kai masukuni saboda waƙafi kake sun kai kuma ka bukata a ciki ka samu raha kuma kai wakafi kan mutahari still dai kuma kan sukuni a cikin kai wakafi ni za ka yi kai masu kuni to ga cikin kai masu kuni to yanzu in za ka faɗe ta da za yi jujjuwa ka lafiya kuma illa bi ma taharrak da mutahari ake fara kai sai yi farkon da shi karshen ta in kai ta in kai ce ai da harfin farko tahrikin sa ake yi kai mata harka to ai ba wakafi ba ka ba mu gan wakafi a kan saki ko idan kuma idan kuma kai mata sukuni wajen sa rahu raka fito kuma ba ka fara ba ka hara adami biwa ka fara kuma saki ka gane tun ga kenan ya zai kina to irin wanga tunda musamman dai zimin cewa kan harfi guda suke fi sabi Allah a dan ƙara wata sai ka ta hawo sector dukan ta ka kafi kawai sai ce ni ai shike shike nan kawai ai shike kun ga kace ai shike kun ga ka dai samu almi an shi ba an huta ba an fara da mutari ko ya kafi akan misaki tunda hawo saki na cikin an huta kun ga sai tunan halin dama alwaqfa ake kawo hawo saki ba ni alwasu ba yanzu kanin kana suka ce mutum ka kiya littafinka sai ce masa mi ai kitabaka ya ce ai kitabaka saboda mi ai ba kan fi'ilin na'i ka yi waqafi ba kan kitabaka yi waqafi ka yi kinan ba kan in halin wasu dama shafta ake saboda how sex inna ma yujabi biha ma da inda alwaqf na yake zuwa ita amma inda alwasu babu wangan kawo ta kun gane ko tun da wannan asamar raha ce ai waqfa ga sai yake nan ba ma wani waqafi ba ne halin wasu ne kuma wangan kawo ta anan shi yasa malai ce al'amru amri shine mi ai muna shiga nahi shi ko shi ne la ta'i shi ko shi ne nahi kun gane ku shi ne shi ne nahi Allah nan ga amri sun ce dole a kawo ta in dai kan su da kawo kafi su kai zama filin yawon su kan harfi guda kun kan sa dole kawo ta amma ga nahi ba dole ba so da ai still fili akwai dai yanzu harfi biyu akalla kun ga shi ba dole bane kana cewa la ta'i ko ce mi la ta'i illa la ta'i kana amfani da shi mi la ta'i la ta'i la ta'i la ta'i kana cewa haka ne ka gane ku ko kuma mi in za ka sai ce mi la ya ta'i almuhim da ya canza ai dole a kawata amma tunda sun ga harfi ba cewa dole kan dole sai ka mi sai ka binganta can da dole tunda harfi guda amma nan tunda biyu ne har yanzu akwai da harfin mudara din nahi ne tunan jiya sai kun ga zan ka dauko ta'i ta'i ne ku suka sala an nahiya sai a shafi mi la hafdan sai a shafi sai ya ce mi la ta'i ce sai ka mi hawo sai ce mi tunda har almuhim dai ko dai yanzu zai fi ne kan wani harfi na yake harfi kwara guda yake hanzu wannan ta hafu zara ai ba fa'al kalma ce hanzu an sha fa'al kalma ko ba wala mutum kan ga hanzu dai ami an kalma dai shi azza na shi yasa dai a kyau ko wannan dai kawo mi kawo sakta sai kace me la ta'i na inda alwaqf kenan amma in gun wasi ne kace me la ta'i kaza shikenan ba ka wuce shi yasa ma da ce mi fa in wasalta idan kai wasin suka sadar da shi kenan ba kansa ya tsaya ba azabta la za shi ka la shikenan na ka me ai hirza ma ra'aytu lak kiyaye haddad abin da na gani na ka ai ka ga ba kan cewa kafin zo su yaki na ba mun ka wannan hausa ko wasu yaki kun gane ku shine haka amma amma idan waqti da kai sai kawo ta kun gane ku sai tare wanzu mi akan wace mi harfi guda wannan karin gaba ne ka tuni wari lalle sai mun kare shi wari mu kare yayin nan ku eh wa ki ba da wa alaikum assalam alhamdulillah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk